إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى sha tara ga watan sha shida afwan sha shida ga watan jumadal akhira shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne daidai da tara ga watan daya shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wash shaitan wallafar babban malami Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah yan uwa wancan sati da ya gabata muna karatu ne dai har yanzu a cikin al-faslul khamis fasali na biyar muna bayani ne kuma akan madakhilu shaitan hanyoyin da shaidan yakan shiga waɗan adam domin halakar da shi malam yana ta jero mana su ɗaya bayan ɗaya mun tsaya a ta a goma wancan sati al'uju yau kuma za mu tashi na sha ɗaya insha Allah ta'ala malam ce aljaza'u wal hala'u aljaza'u wal hala'u abubuwa ne guda biyu wanda kusan suna da kamanceceniya da juna wasu malama suka ce kalimatani ne mutaradifatani ma'ana kalmomi ne guda biyu kusan a rubutu suna da bambanci amma kuma a ma'ana kusan duk ma'anarsu ta taƙaraba ne tana suna kusantar juna aljaza'u shi ne raki uwa raki abinda baushe ke cewa raki ban san abinda zan fassara shi yadda kowa zai gane ba amma dai aka ce raki kowa ya fahimta ko ma'ana an aka ce raki kamar rashin juriya walhala'u shine kai ƙara da yawan kai kuka da rashin haƙuri idan wani abu ya samu mutum to kaga duk kusan ma'anar sa ɗaya kenan alhala'u din shine Allah madaukakin sarki yake cewa innal insana khuliqa mi halu'a ko to ai shine alhala'u din innal insana Allah ya ce hakika dan adam khuliqa an halice shi halu'an mai yawan kai ƙara ne mai yawan kuka ne bashi da haƙuri akwai raki yan uwa wannan ɗabi'an mu ce duka haka Allah madaukakin sarki ya wasafa mu da ita to amma za ku ga kamar yadda zamu zo mu karanta a can ƙarshe ƙarshen babu ko kuma wannan gabar za ku ga da ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ya fitar da wasu mutane ce su irin wannan ɗabi'ar to Allah yakan kare su daga ita tashi ta kan tafi ko kuma ta karanta ya kasance yar kadan ce Allah ya samu daga cikin su idan aka ce aljaza'u shine raki eh daga jazi'a ne ko jaza'a duk ana faɗa yajza'u الجزع الجزع شيني جزعا كو جزوعا فهو جازع ومجزوع هكذا هلاء شيما دغا هلاء ني يهلع كو هليع يهلع دك انا فدا مالت ان الجزع حقيقه راكي da rashin hakuri da kai kuka idan wata musifa ta samu mutum من مراكب الشيطان التي يحمل بها الإنسان في بحار الخيالات والأوهام نادقتكم مراكب الشيطان أبوبون هوا نشيطاني ma'ana shaidan yana da wasu abubuwan hawa da yake dora mutane akai ya kai su inda ba shi kenan bai baro su eh daga ji an ce da mutum zai hawa abin hawan shaidan ka san ba wajen alkhairi zai kai ka ba to shine malai ce min marakibish shaytan yana da daga cikin abubuwan hawa na shaidan allati ya hamilu bihal insana wanda yake daukar mutum a kansu irin abubuwan hawansa da yake dauka a kai fi biharil khayalat ya kai su zuwa ga kogi albihar jam'i ne na albaharu shine kogi kenan ya kai su koguna na alkhayalat na ruɗi wal auham da kuma kurakurai in aka ce alkhayalat shi kuma jam'i ne na alkhayal alkhayal shine kamar abinda mutum yake surantawa a cikin zuciyarsa kawai sai zuciyarsa ta rinka kawo masa abin a fili mutum yana tunanin wani abu kawai misali mutum yana tunanin wani abu a cikin ɗakinsa haka misali kamar a ce da duhu sai ka rinka tunanin wani abu a cikin ɗakinka kamar akwai wani abu haka ko motsi sai idan kuma ya nuna maka kamar ga wata ga wani abu can haka an fahimta da an kawo ta kuma sai ga babu komai to wannan alkhayal ne wani abin da yake cikin zuciya rinka fitowa wani ruɗi dai haka haka nan al'auham jam'i ne na alwaham shine kuskure babba babban kuskure mutum ya fada cikin kuskure to shedan yakan sanya raki da kai kara da kai kuka ya kasance abin hawan da zai dauki mutane ya kai shi can kogi na ruɗi da kuma kurakure a rayuwarsa hatta ya kubbahu fi muhitil hiyara wal ahzan har sai ya kifar da shi ya dilmiyar da shi fi muhitil hiyara a cikin kogi na ruwa na rubi shine al hiyara wal ahzan da kuma damuwa da bakin ciki zai kasance duk mutumin da yake da wani irin wannan dabi'a ta kai kuka da raki to kusan ko doshe rayuwarsa a cikin bakin ciki take da damuwa sanyin rai da dadin rai da inshirahu sadar to wannan da wahala mutum ya rinka rayuwa a cikinsu malaiti ammal mu'minu amma shi mumini yadda yake fa innahu yarkabu marakibas sabari shi sai Allah ya taimake shi idan ya tashi hawa abubuwan hawa sai ya hawa abubuwan hawa wanda suke na haƙuri eh ma'ana maimakon ya hawa abun hawan shedan a'a sai sai ya hawa abun hawa na haƙuri wa yaqubu biha fi bihari rida sai ya kutsa akan wannan abubuwan hawan su shigar da shi a cikin koguna na yarda da hukuncin Allah maɗaukakin sarki taslim da kuma sallama wa al'amarin Allah maɗaukakin sarki ma'ana duk lokacin da shi mumini wani abu ya same shi maimakon kai kuka da raki da gaya mutane halin da kake ciki to sai kutsa kogin haƙuri ma'ana sai ya sanya wa zuciyarsa haƙuri ya kuma sallama lamarin ga Allah subhanahu wata'ala ya san Allah ne ya ɗoro masa kuma shi ke da ikon sauke masa shi ke da hatta ya sila ila محيط الفرج وهناك سيجد بر الأمان ما ليس هر يكيش زواغا يسل إلى محيط فرج يكيش زواغا كوجين يا يداموا دقنتي دام الله مدوكين سركي الله سبحانه وتعالى yana cewa inna ma'al usri yusra duk wani kunci da ka sani da damuwa to karshen ta akwai buɗi to shi ya san wannan a cikin zuciyarsa to yana haƙuri ga ladan haƙuri da yake samu yana sallama lamarinsa ga Allah maɗaukakin sarki ga ladan sallama lamari a wajen Allah maɗaukakin sarki har Allah maɗaukakin sarki ya kai shi zuwa lokacin da ya ƙayyade mata jaraba za ta ƙare shi kenan kuma abin ya wuce sai abin ya yayi kaga ga lada ga fita daga cikin mala'i amma shi mutumin da yake raki yake kai kuka na farko duk wannan kukan da yake kaiwa duk rakin da yake yi ba zai fitar da shi daga bala'in da yake ciki ba sai lokacin da Allah ya ƙayyade masa ba haka bane wannan rakin kuma da wannan kukan abinda Allah baya son sa ne yana jawo mutum matsala a cikin rayuwarsa sannan kuma sai lokacin da Allah ya ga dama abin zai yayi zai yayi to shine bambanci tsakanin mumini mai cikakken imani mai fawala lamarinsa ga Allah madaukakin sarki da kuma irin wannan mai kai kara zuwa ga wani Allah malai cewa hunaka sai jidu barral aman anan kuma sai ya samu aminci eh barral aman shine kamar mutum ya samu safety kenan mutum ya samu aminci akan abin da yake kai malici amma an asbabil jaza'i amma idan aka tambaye ka wannan abubuwa ne suke jawo wannan raki dan ka san suka guje su akwai abubuwan da suke jawo raki sai malici fa yaqulu abul hasan al mawardi babban malami abul hasan al mawardi yake cewa al mawardi shine ali bin muhammad bin al habib al mawardi al basri al shafi'i ɗaya daga cikin malaman ƙasar iraq babban malami ne an haife shi a shekara ta 974 ya mutu a shekara ta 1058 kusan ya rayu a karni kaga na goma na goma zuwa goma sha ɗaya kenan eh a wannan karnin ya rayu goma zuwa goma sha ɗaya babban malamin fikihu ne babban malamin sira ne babban malamin usulul fikihi ne sunansa na mawardi malamai suka ce ya samu asali ne saboda sana'a gidansu ta sai da ma'ul ward akwai ruwan da ake ce mata ma'ul ward kamar ruwa ne suke sai da shi ko turare turare haka to ita ce sana a gidansu to shi ake shi sa ake ce masa mawardi ya rike alƙalin alƙali a ƙasar iraki eh qabul qubat kenan ya rike wannan amihna din yayi alƙalanci a gurare kafin ya koma kuma a bagdad babban garin shi babban abannan asima ta ƙasar iraq din ya rike alƙalin alƙalai gaba ɗaya sai dai malamai suka ce mala ilal i'tizal ya dan karkata zuwa ga ra'ayin mu'tazilanci amma ba za ka ce masa mu'tazili bane gaba ɗaya saboda da yawa daga cikin wasu abubuwan da su mu'tazila suka yarda da shi ya saba musu a ciki sai dai wani ɗan abu ne ɗan yi tarayya da su kamar yana da aƙidar cewa lallai aikin ɗan adam to ɗan adam shi yake ƙirƙirar kayansa shi yake halitta aikinsa ba Allah yake halitta masa ba kaga wannan aƙida ce ta mu'tazilinci ai ko saboda Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku aikin ma da kuke Allah shi ya halitta ba haka bane yanzu zuwa nan da kai masallaci ba aiki bane waya baka dama ka zo waya halitta wannan aikin Allah madaukakin sarki haka nan yanzu ne yana gidan da ba shi kenan ba yana inda ba shi kenan yana yana sabawa Allah wannan aikin da yayi shi ma halitta ne na Allah madaukakin sarki tare da Allah bai bai da wannan ba to amma su suka ce duk abin da dan adam yayi to Allah ne shi ya halitta kansa eh duk abin da mutum ya aikata shi ya ga dama kirkiro kansa babu ruwan Allah a ciki wannan ra'ayin mu'tazila ne to amma kaga kamar ra'ayin khalqul qur'an cewa qur'ani halitta ne kun san na ɗaya daga cikin jigon aƙida ta mu'tazila ko suka cewa alqur'ani wai halitta ne ba magana Allah ba ce kun ga alqur'ani siffar Allah ce ko tunda maganar Allah ce magana mutum kuma mai ce din sa siffar sa to yadda alqur'ani yake maganar Allah kun ga siffar Allah madaukakin sarki ce to shi bai da wannan ba da wasu daga cikin aqaidin su da suke kawo duk bai da su ba saboda haka dai babban malami ne wanda duniyar musulunci ba za ta manta da shi ba ya rubuta gimagimin littattafai manya-manya wanda ake amfana su daga ciki akwai littafin da malai ciro wannan magana shine adabud dunya wad din za ku ji malai yana yawan kawo yana istishari da shi ko adabud dunya wad din wasu malaman su adabud dini wad dunya amma dai adabud dunya wad din haka asalin sunan littafin yake akwai ahkamu sultaniya eh daga cikin malaman shafi'i shafi'i yana ɗaya daga cikin malaman da suka fara rubutu akan wannan fanni shine fagen mulki da siyasa da yadda ya kamata a tafiyar da gwamnati a musulunce a ka'idance ba a demokradiyance ba shi ya fara rubuta wani littafi mai suna ahkamu sultaniya Allah madaukakin sarki masa rahama ya mutu kamar yadda na faɗa a Baghdad wanda babban ɗalibin sa ya masa sallah shine Khatibul Baghdadi kun ga Khatibul Baghdadi ai sananne ne ko to wannan ɗaya daga cikin ɗaliban sa ne kuma shine masa sallah alaihi rahmatullah to wannan malami almawardi yake cewa idan kana so ka san sabuban da suke jawo aljaza'u shine raki min haiti daga cikinsu tazakkurul musab mafi girma daga cikin yan uwa shine akwai yawan tuna wani bala'i ko wata musiba ta same ka a baya wannan yana da matsala idan abu ya riga ya wuce Allah madaukakin sarki jarrabe ka da wani abu mara kyau ya riga ya wuce to ka manta da shi sai ka rayu cikin salama da sa'ada amma inda zaka rinka tuna abubuwa marasa kyau to za su rinka bata maka rai za su rinka jawo maka takaici za ka rinka yawan raki yanzu kana zaune kuna hira da abokanka lami lafiya babu abin da yake damunka akwai abin da idan ka tana shi kawai zaka ji gaba ɗaya duniya ka tare kici ba haka bane abu ɗaya ne kawai da ka tuno shi ka ji dirran ka ya ɓaci to shi dan yana amfani da wannan dama ya tattuno maka wasu abubuwa da suka wuce marasa kyau dan ya lalata maka al'amarin ka ya hana ka jin daɗin rayuwarka to yi kokari duk lokacin da shi ɗaya yake tunkuɗo maka wannan abin ka rinka kokarin tunkuɗe su gefe kada ka yadda ka bashi wannan damar zai hana ka jin daɗin rayuwarka gaba ɗaya da ta addini da ta duniyar dukanta to ɗaya daga cikin abin da yake jawo aljaza umalaci shine tazakkurul musab tuna wata musiba wani abin da ya same ka mara kyau a baya hatta la yatanasahu har ya kasance mutum ba zai iya manta shi ba wa tasawwuruhu hatta ya'ziba anhu mutum ya tasawwara abin a cikin zuciyarsa har ya kasa barin sa wala yajidu min at-tizkari salwatan mutum ya kasa samun kyakkyawar rayuwa ta hanyar tunanin nan da yake shine salwatan shine tsibu tsibul aish kenan ar-raghadul aish raghadul aish rayuwa mai daɗi kenan to sai kasance mutum ya kasa samun daddadar rayuwa sakamakon tunanin abin da ya shafe shi mara kyau da ya riga ya wuce malai ce wala ya khlutu ma at-tasawuri ta'ziyatan ba zai iya samun damar rarrashar zuciyarsa ba matakar yana suranta yana kawo abubuwan da suke bata masa rai eh akwai abubuwan da mutum zaga da kansa yana lallashin zuciyarsa yana sa mata salama kuma sai ga abin ya bashi to amma inda mutum zai rika jajibo kansa yana lalubo kansa wasu abubuwa marasa kyau da suka wuce to ita kansa zuciya ba ta rarrasu ba to sai mutum shi kansa ya rasa inda zai sa kansa malaki wa qad qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu sayyidina umar Allah kara masa yarda al-khalifatu ar-rashid yake cewa la tastafizzu ad-dumu'a bit-tadhakkuri kada ku rinka kokarin fito da furzar da hawaye daga idanuwanku bitazakuri ta hanyar tuna wasu abubuwa marasa kyau ita kada ku rinka kokarin zubar da hawaye kuna barin hawaye yana zuba da idanku daga idanku saboda me saboda tuna wasu abubuwa marasa kyau ku bar su yadda suka wuce sun riga sun wuce abu mai kyau shi ake tunawa eh abu mai kyau shi ake tunawa sai sa ka farin ciki amma abu mara kyau fa mantawa ake da shi wa qala ash-sha'ir malai ce shi sa wani mawaki yake cewa wala yab'athul wala yab'athul ahzana mithlu at-tazakkuri babu abin da ke taso yake tunkudo da bakin ciki da damuwa a cikin zuciyar mutum yace mithlu tadhakkuri musamman tintintini eh misalin tintintini mutum ya tana abubuwa ya tatano abubuwa wa minha daga cikin abubuwan da suke taimakawa mutum wajen shiga cikin raki da kai karar Allah madaukakin sarki wajen mutane shine al-asafu wa shiddatul hasara shine yawan damuwa da bakin ciki shine al'asaf wa shiddatul hasra da tsananin asara mutum wata asara ta kan masa mai yawa wanda ta buge shi to shi ba wani idan mutum bai wasa ba bai marmaza ya komar da al'abarinsa ga Allah maɗaukakin sarki ba zai sa shi raki zai je ta kai ƙarar Allah wajen mutane zai je kuma ya ta ba mutane labari fala yara min masabihi khalafan har mutum ya rinka ganin cewa ba shi da mamayi game da wannan musibar da ta same shi abin da ya riga ya same shi na musiba to ba zai iya mai gurbinta ba wala yajid li mafqudihi badalan abin da ya riga ya rasa abin da ya kwace masa to ba zai iya samun mamayinsa ba idan wani abu ne ya riga ya wuce sai rinka kawo ransa cewa wannan abu ya riga ya wuce kina har abada ba zai ƙara samun irinsa ba bayan na da din waye bashi Allah madaukakin sarki wanda ya wuce kuma fa Allah ne zai bashi to amma sai zuciyarsa da shedan sa rinka raya masa cewa wannan abin ya riga ya bashi kenan fayizdadu bil asafi walahan wa bil hasarati hala'an saboda haka sai ya ƙara damuwa akan damuwar da yake ciki saboda haka sai wannan asarar da ya samu kansa a ciki ta ƙara masa kuma ɗeba tsammani ta ƙara masa hala'an shine raki da kai ƙara walidhalika qala ta'ala malaita shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa likai la ta'asau ala ma fatakum la tafrahu بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وأن آياتنا تكون سورة الحديد idan zamu fahimci ayar yadda take saman karanto ayar bayanta ita ce fadin Allah madaukakin sarki ma asabakum ko min musibatin a fil ardi wala fis samai illa fi kitabin min qabli an nabara inna zalika ala Allah yasir sai Allah ya ce likai la ta'asau ala ma fatakum Allah madaukin sarki ce ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum babu wata musiba da za ta same ku fil ardi a doran kasa ma'ana irin al musiba amma kenan musiba ta gaba daya girgizar kasa ambaliyar ruwa yunwa irin waɗannan abubuwan babu wata musiba irin wani da ya ta same ku a cikin ƙasa malamai suka ce a fil ardu ana nufin fil afaq a sasannin ƙasa kenan sannan wala fi anfusikum babu wata musiba da za ta same ku akan kawunan ku wannan individual musiba kenan wannan individual disaster kenan irin wanda take samun daidaikun mutane ya kasance an jarabi mutum da rashi asara wata rashin lafiya wani abu haka wanda kai kadai abin zai samu to Allah madaukakin sarki ce babu wata musiba da za ta samu mutane a ƙasa ko a kawukan mutane Allah ce illa fi kitabi haka ne ko min qabli an nabara face ta kasance Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta ta alawil mafus min qabli an nabara tun kafin a halicci ƙasa ai min min qabli min ba'di khalqil khalq kenan min ba'di khalqil khalq tun kafin a halicci halitta shine min qabli an nabara tun kafin a samar da halittar ma duka Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta ya aji to me zai canza babu sai Allah madaukakin sarki ce inna zalika ala Allah yasir lalle hakan da Allah madaukakin sarki abu ne mai sauki a wajensa to sai Allah madaukakin sarki sai ce li kaila wannan lamun ta'lili ce eh dan kada li kaila dan kada ta asau alama fatakum ku rinka damuwa da bakin ciki akan abin da ya kwace muku Allah madaukakin sarki ya gaya muku wancan ne cewa ya riga ya rubuta duk abin da zai same ku a duniya ba zai canza ba duk abin da duk abin da zai zo maka na bala'i da musiba Allah ya riga ya rubuta shi kai baka saka canza shi ba to Allah sai ya gaya maka wannan dan hankalinka ya kwanta li kai la ta asau alama fataku dan kada ku je ku rinka damuwa kuna jin haushi kuna hana kanku saka kuna hana rayu kuna sa rayuwarku a cikin kunci alama fatakum akan abin da ya kwace muku ka rasa wani abu wata musiba ta same ka wani abu ya same ka to ka sani Allah ya riga ya rubuta min qabli an nabara tun kafin a halice ka shine likai la ta'asau ala ma fataku dan kada ku je ku rinka bakin ciki da damuwa akan abin da ya kwace muku sannan ce wala tafrahu bima ataku kuma kada ku je haka ne ko kada ku je kuma ku rinka alfahari akan abin da Allah madaukakin sarki ya ba ku ma'ana abinda Allah subhanahu wata'ala ya dauka ya baka laysa min kaddika wa juhudika ba daga wahalarka bane ba daga kokarinka bane ganin damar Allah ce akwai wanda sun fika kokari sun fika wahala Allah bai ba su ba kai Allah madaukakin sarki ga dama ya baka to wala tafrahu kada ka je ka rinka mutane alfahari da wannan abin da Allah ya baka ina fata an fahimta sai Allah madaukakin sarki ce wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur lalle Allah madaukakin sarki baya san dan mutum mai takama kuma mai alfahari to me muhalli shahid a cikin wannan ayata mu shine likai la ta asau ala ma fata kun ga dan kada mutum ya rinka damuwa akan abin da ya wuce shi sai mutum ya manta da shi me da al'amarin su zuwa ga Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta yau malai ce wa minha aw qala ba'd ash-shu'ara wani daga cikin mawaka yake cewa idza bulita fafiq billahi warda bihi innal ladhi yakshifu al-balwa huwa Allahu إذا قضى الله فاستسلم لقدرته ما لامرئ حيلة فيما قضى الله الياس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الصانع الله yake cewa idza bulita idan aka jarrabe ka da bala'i da musiba da duk wani abin da baka so sai Allah ya ce sai malam ya ce fasik billahi ka samu aminci da Allah madaukakin sarki kulla wata alaka ta musamman tsakaninka da Allah madaukakin sarki ka sani wannan abin da ya soka gare ka Allah subhanahu wataala shine sokan maka da shi kuma shi kadai yake da ikon yayi maka shi eh ka samu aminci aminci mai karfi tsakaninka da Allah madaukakin sarki shine fasik billahi sai ce warda bihi ka kuma yarda da Allah madaukakin sarki ko kuma ka yarda da wannan abin da Allah ya soka maka na musiba innal ladhi yakshiful balwa ka sani lallai wanda yake yaye bala'i da musiba huwa Allah shine Allah madaukakin sarki yace idza qada Allah duk lokacin da Allah ya hukunta wani al'amari fastaslim li qudrati to ka sallama ka miƙa wuya ga ikon Allah madaukakin sarki dan baka isa ka canza shi ba malim ri'in hilatu mutum bashi da wata dabara ko kauciya ko zamiya fi ma qada Allah cikin abin da Allah ya hukunta yanzu akwai wanda akwai wanda zai Allah madaukakin sarki kaddara masa rashin lafiya ko asara ko hadari ko jin ciwo ya zame daga wannan abu akwai wanda zai iya babu to in dai ka san haka kawai idan abin ya sauka kawai ka yarda da shi ka kame da lamarin zuwa ga wanda ya sauka maka yace al-ya'as yaqta'u ahyanan bi sahibihi galibi wani lokaci ɗaya ba tsammani yakan yanke bawa daga samun abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa ko kuma daga samun abubuwan da suke na rahama ne daga Allah maɗaukakin sarki dan Allah maɗaukakin sarki baya son mutum ya ɗebe tsammani da innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqawmul kafir Allah ce babu wanda yake ɗebe tsammani yake fitar da rai daga rahamar Allah maɗaukakin sarki sai wanda suke kafirai Allah baya son Allah baya son irin wannan ɗabi'a yace la tayi asanna kada ka sake ka ɗebe tsammani daga rahamar Allah ko daga fita daga kunci ko daga yayewar masifa fa inna sani Allah saboda mai yin shine wa Allah madaukakin sarki ka kwantar da hankalinka eh kullun idan ka tuno ranka a hannun Allah yake samunka a hannun Allah yake cinka a hannun Allah yake to wallahi ka gode wa Allah dan yana hannun wanda yake amintacce ba mugu bane ba haka bane amma idan da a ce cinka a hannun wane yake ko a hannun wance yake ya kake gani wallahi wata ran ba za ka ci ba iskan nan da a ce a hannun wane take wallahi wata ran ba za ka shaki iskan nan ba e ba ko ba kai mai kuma ba in ya bushe iska ce bari dan gwada wani gani zai iya rayuwa sai ya rike kawai da Allah ba haka bane wallahi sai ya rike kawai sai ka mutu ya ci ai mutum zai mutu ba dan adam kenan kwarai da gaske amma ka gamsu Allah madaukakin sarki amintacce ne ba zai cutar da kai ba subhanahu wataala malai cewa minha daga cikin abin da ke jawo mutum alhalaq wal jaza'u shine kai kara da kuma raki kasratu shakwa wa bathul jaza shine yawan kai kara wajen mutane yawan kai kuka wajen mutane wa bathul jaza da kuma kokarin ya hada rakin kai tai duk inda ka zauna sai kai mutane complain wallahi halin da ake ciki yanzu babu dadi wallahi ina cikin wani hali wallahi babu dadi wallahi ba haka haka wanda ya kamata ƴan uwa miyo kan makaracin tanutsu akan irin waɗannan abubuwan mutumin da zaka je ka ga masa irin waɗannan abubuwan ba fa abin da ya maka babu abin da ya sai maka sai dai maka tona wa kanka asiri ka fitar da abin da ke cikin cikin kai zai shi kuma ya samu abin ya samu abin magana a gaba haka ne ko ba haka bane kai sau nawa kana zaune zaka zaune yana ba da labari cewa wani ya zo ya ce masa bashi da kaza ko wani ya yi kaza ko wani ya yi kaza sau nawa shi fa wannan ba ya zo ya ga masa mai dangi zai ya yada shi me bi taimako yake nema wajen sa to amma kawai sai dai rinka yada shi ai wani wallahi magana ma ba ma iya ba ma iya rike ta a cikin yankuwa rashin aminci rashin amana ta yi yawa a cikin al'umma magana magana wani zai zo ga maka magana wallahi ya yadda da kai ya yadda da kai saboda yana gari yana kallon ka mutumin kirki yana kallon ka a masallaci yana kallon ka a gurin ibada a wajen karatu sai ya same ka ga maka wata magana tasa amma wani da ya fito wallahi sai je samu wani dama wani haka yake gashi gashi ga abin da ya ga wallahi wannan cin amana ne cin amana ne sai Allah ya kama ka in kana bayanin masu cin amana masu siffar munafikai ka sa kanka a ciki wallahi yan uwa tun amana ce wannan duk mutumin da ya zo ya same ka ya ga maka magana ba fa sai ya ce wani amana ba ce kai ka san magana da ya kamata a faɗa ka san wacce bai kamata a faɗa ba to shi ma kuma me kai karar irin wannan ka rike kayanka a cikinka eh ba haushe ce wai ciki ba an yi shi ne kaɗai don a sa abinci a ciki ba an yi shi har dan a ajiye ma abin da yake na amana na magana duk mutumin da ya iya riƙewa kansa amana to ka yi tsammani zai iya riƙe maka taka amana amma duk mutum da shi kansa bai iya rike kansa amana bai zai tutuna maka asirin asirinsa kaga wannan akwai matsala ka bashi taka amana sai wallahi a gidansa ma an yi kaza wallahi ba ta sama sai masa kaza wallahi ƴan sama sai masa kaza in dai ba wai kamar mutumin da yake neman fatawa bane ko mutumin da yake neman shawara a wajen malamai irin wannan daban amma duk inda aka zo na labari da abin da ya kamata a faɗa da abin da bai kamata a faɗa ba wannan ba daidai bane to shi sai kowa yana da damuwa kowa yana da matsala matsalar da ba lalle sai ka fitar da ita ba dan uwa ka rike ta a cikin ka eh saboda idan ka zo kana ta kai ƙara kamar Allah subhanahu wata'ala da ya jarrabe ka kamar shi kake kai ƙaran kenan Allah ya kiyaye malai ce faqad qila fi qawlihi ta'ala wasu malaman suka faɗa a ƙarƙashin faɗin Allah madaukakin sarki da yace fasbiru sabaran jamilan yace da annabin mutsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah kayi haƙuri amma fa ba ordinary haƙuri ba sabaran jamilan kyakkyawan haƙuri haƙuri mai kyau kun ga haƙuri ashe kala kala ne kenan eh akwai ordinary haƙuri kawai amma akwai sabbaran jamilin haƙuri mai kyau shine kimma kenan gaya wajen haƙuri ƙarshe wajen haƙuri kenan shine irin haƙurin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam eh wannan ba duk kai ba sunan wata hula ba duk kai ba sai dai Allah ba mu ikon koyi da shi suka ce inna sabra alladhi la shakwa fihi wala bas irin haƙurin da Allah ya ce annabi shine haƙurin da yake la shakwa fi babu kai ƙara a cikin sa kwata-kwata babu kuma ya haɗa abin da kake ciki babu wanda za ka je ka ga halin da kake ciki shi sa yanzu wani in ka gan shi sai ke tsammani wallahi mai kuɗi ne amma wallahi talaka ne bukata yake Allah taimako yake ne ba saboda bai yadda kai kuwa karansa ba lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una daraban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi Allah ya ce ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna nasa ilhaba wallahi sun ji daɗi irin waɗannan sun more sun more Allah ya ce talakawa ne ba su da komai amma ba su yadda su je su miƙa hannunsu ba la yas'aluna an-nasa ilhafa ba su je su je su kai ƙararsu wajen wani Allah ba ba su yadda ba shi yasa kai da kake nufi ya hasabuhumul jahilu aghniya wanda yake gefe wanda bai san su ba shine jahili ba ana nufin jahili mara karatu ba wanda bai san su ba ɗauka yake mawadata ne saboda mai zai gansu a cikin kaya masu kyau ko a cikin sutura masu kyau kuma yana ta dariya ba zai zai zauna ya haɗa kai da gwiwa ba ka san wani idan ya shiga cikin bala'i fato gani yake eh daqat arduhu wa sama'uhu kenan sai kowa sai ya gane na cikin wani hali in ka zauna da shi ba walwala idan kai masa abai dura maka ashar kai masa abu kai ka take ka suka masa da talauci amma shi ba za ka ga ba za ka ga irin wannan daga gare shi ba sai dai ka ga ana murmushi ana dariya amma a cikin kasan zuciyarsa shi ya san abin da yake ji maybe a gidansa babu abin da za a ci kuma wallahi ba zai tambaye ka ba zai tambaye ka ba akwai irin mutanen da wallahi ko za su mutu ba za su tambaye ka ba irin waɗannan mutanen lalle sun dace sun saba kai kuma da kake tare da shi kai kamata ka rinka kallon halinsa shi sa Allah ya ce ai ta'arifuhum bi simahum sai dai ka gane su da alamun su ba dai su tambaye ka ba ka gane su da alamun su ka taimake su idan mu kuma mutanen magalibi abinda mutum ya fito sai ka zo ka roƙe shi zai baka shi ne matsala shi sa ba su roƙon suka yawa dan sun gane sai sun tambaya kuke bayarwa ba ka ba su sai sun tambaya shi sa zai mutum ya zo ya tambaya amma ka rinka lura irin waɗannan wallahi ɗan uwa ba wa irin waɗancan ya fi lada sama da irin waɗannan masu nacin wallahi kuwa ka ɗauka ka ba wa irin waɗancan ya fi lada sama da wannan masu nacin don su ba bukatan bayan na gaske ma galibin su mutum zai fito tun safe tun safe har dare kawai bara yake bin mutane yake ya bin masallatai kawai yake je nan daga wannan masallacin ya koma masallacin unguwa kaza ya koma masallacin unguwa ya koma kasuwa kaza ya koma wajen masu kuɗi wani haka idan ya je nan ba a bashi ba nan za a iya bashi sai mutum da dare zai zo na ya lissafi kamar yadda 'yan kasuwa suke lissafi shi kuma gobe da safe ya ƙara komawa kaga wannan haramun ne ba daidai bane ba daidai bane to amma kai dan ya kamata a ce a matsayin ka na mai hankali kana lura da wanda yake kusa da kai idan Allah ya baka damar da zaka iya taimakawa ka dauka ka bashi ba sai ya tambaye ka ba eh ka dauka ka bashi ba sai ya taimake ka ba irin wannan zakka irin wannan sadaka ta fulada wallahi ta fulada zakka kai sai ka duba irin wannan makocin ka ne gashi yana cikin wani hali kai ka sani ƴaƴansa ka kana ganin yadda suke yadda suke abin nan maybe kana dan jin labari a wajen mata cewa da sauransu ga halin da ake ciki a gida amma shi bai gaya maka ba kuma kuna gaisa wa lamila sai ku hira sai ka dunkule wasu masu nauyi haka wata dubu ɗari biyu sai ka je ka sallama da shi ka je ka miƙa masa dan Allah wani irin farin ciki zaka sa a cikin gidan nan wannan farin cikin da ka sa a cikin gidan kai kana gani Allah zai baka haka wallahi kai ma sai Allah ya sa maka farin ciki a rayuwarka shine abin da ya kamata yana da daɗi irin wannan abin sosai da sosai to amma Allah ba mu ikon yi mala yace wa haka an ka'ab an ka'ab an ka'ab al-ahbari annahu maktubun fi at-taurati an an hikaito wata magana da ka'ab al-ahbar shi ne wanda na baku labarin sa kwanakin baya wancan bai hudi da ya musulunta yana hikaito maganganu na ahlul kitabi yace an rubuta a cikin at-taura man asabatku musibatun duk wanda wata musiba ta same shi fashaka ila an-nasi fa'inna ma ya shiko rabbahu yaje yake kai kuka wajen mutane to sai a cikin maganar aka ce fa'inna ma daidai yake kamar ya shiko rabbahu wanda yake kai ƙarar ubangijinsa ne e kamar yadda ka san wani abokinka zai maka wani abu ka je ka ƙararsa wajen wani to haka ke zuwa kake kai ƙarar Allah wajen mutane ni fa halin da nake ciki kaza ni fa halin da nake ciki kaza irin wannan وحكى أن عربية أن عربية حكى أن أهجت وتكسر دقا وتبال عربية قوي دخلت من البادية تاشق وتا الكريا وان قوي فسمعت صراخا في دار كوسي تجك أراد إيه أنا تكوكا أتكين ونجدا فقالت ما هذا سيتتن بايتي وانا كوكا وانا كارف دقا إناني ميكي فاروا فكيل لها سيأتسي لإتا مات لهم إنسان وان متن يمت أجدا أي متوا أكي مسو فقالت sai ta ce ma'arahun illamin rabbihim ya stagi suna wa bi ƙaba'ihi ya tabarramuna wa an bihi ya rabuna ta ce kaga waɗannan ma'abuta gidan ba na ganin su illamin rabbihim ya stagi suna suna neman agaji daga ubangijinsu ne ba wai suna neman allah ya musu agaji ba a'a kamar suna neman mutane su agaje su daga allah ne an gane yan uwa an fahimci magana kuwa kamar mutum ne ya shiga bala'i yana neman agaji kaga daga bala'in yake neman agaji ko to kamar Allah dora mata wani bala'i ne tana neman agaji a taimake ta daga Allah a taimake su daga Allah tace ita abin da ta fahimta kenan daga kukan da suke wa bi qada'ihi yatabarramuna kuma suna raki daga hukuncin Allah madaukakin sarki shine tabarramuna at-tabajjur at-tabajjur shine at-tabarru shine kamar raki eh, da rashin juriya wa an sawabihi yarghabuna kuma game da ladan Allah madaukakin sarki kamar kiyamar ladan ba ta san ladan Allah madaukakin sarki dan dan mutumin da bala'i da musiba ta same shi ya haƙuri ya mai da ladan ya mai da al'amarinsa ga Allah me yake samu lada ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma haka Allah madaukakin sarki ya faɗa alladhina idza asabatuhum musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma to kuma ba sa salladan ita kalmar ragiba da inda kaji an ce an ragiba an kaza to kiyama kenan an fahimta famar ragiba an sunnati annabi ce duk wanda yake kiyama sunna ta falaisa minni baya daga gare malai ce wa qad qila fi manfuril hikam an faɗa a cikin wasu maganganu na hikima da suka yaɗu man ba qalbuhu dukkanin wanda zuciyarsa ta kuntata ta yi kunci to itta sa alisanu ya yi ƙoƙari kuma harshen sai yalwa ya za a yi harshen harshen sai yalwa shine ta ambatan Allah akwai abin da ya kai yalwa sama da ambatan Allah babu ya yi ta ambatan Allah da zikiri sai Allah ya fitar da shi to ina gani an zama dakata insha Allah ta'ala sai mu tashi akan waka eh gobe za mu tashi akan wa'an shada ba'adu ahlil ilmi insha Allah ta'ala saboda lokaci ya riga yayi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata